الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baya haka mana godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan rana ta Juma'a domin ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi na Bulughul Mara wanda yau za mu tashi babul haqqi alal khushu'i fi salat babin da zai bayani akan kwadaitarwa dangane da abin da ya shafi nutsuwa a cikin sallah kuka ce al-khushu' shine as-sukunu fiha ma'ana nutsuwa a cikin sallah kaskantar da kai da tawadu'i na zuciya da kuma gabubuwa a cikin sallah wannan shine ake ce ma al-khushu' مالك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مقتصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه ان يجعل يده على قاصرته وفي البخاري عن عائشه ان ذلك فعل اليهود في صلاتهم daga abu huraira allah ya kara mishi yadda cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallama naha an yusalli rajulu ya hana namiji ya yi sallah muktasiran yana mai aza hannayensa ma'ana akan kubursa ana haka da Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ya hana mutum ya salla haka wa ma'ana wa ma'ana wa lafzu li muslimin mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka yi shi wa lafzu li muslimin lafazin na muslim ne wa ma'ana wa ma'ana ta shine an yaj'ala yadahu ya sanya hannunsa ala khasiratihi ma'ana akan قوم سنة وفي البخاري أتكلم بخاري عن عائشة daga Aisha da Allah ta tabbata a gare ta cewa an na zalika fi'il yahudi fi salati cewa lalle wannan aikin yahudawa ne a cikin sallar su ke idan kun ga hadisin na nuna mana cewa an yi hani mai sallah ya yi sallah yana mai aza hannuwansa a wajen hikima a cikin hana wannan shine don a nisanci yin kama da yahudawa saboda su suna aza hannayensu a kan waɗannan wuraren da muka ambata ko su a cikin sallah a wani ƙaunin aka ce hikima a nan cewa wannan aikin masu girman kai ne da kuma girman kai yana daga cikin ɗabi'ar yahudawa da kuma wulaƙanta mutane ko abin da ake nema a cikin sallah shine nutsuwa da ƙasƙantar da kai saboda shi mai sallah yana mai tsayuwa ne gaban allah matsaukakin sarki yana mai ƙasƙantar da kansa yana mai nisanta dukkan siffofin da suke na masu girman kai yana abin da yake wajibi a nisanci yin kama da maɓannata ko waɗanda suke ma'abuta ɓata ko kuma ɗaya ne wannan kamar daga cikin abin da yake fitar da mutum daga addini ne ko ko wanda yake kai mutum zuwa ga sabon Allah ne kowanne ne dai mutum ya nisance shi saboda wanda ya kama da mutane to yana cikin jamhurin malamai sun sun aza wannan hanin akan cewa hani ne na na na abin nan mustahabbi ma'ana ba wai hani ba ne na haramci an yi wannan ne don dai kawai a tsarkakar da mutane daga cikinsu akwai hanabila suka ce kamar wannan baya ɓata sallah ko wa an anas radiyallahu anhu daga anas ya da Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah yace idan qaddima al-asha'u in aka gabato da abinci na dare qabla ubihi ku fara cin abincin qabla an tusallu al-maghriba kafin ku sallar maghriba muttafaqun alayh kenan idan lokacin sallar maghriba yayi sai zamanto kuma ga abinci an riga an kawo na dare sannan sai zamanto kuma rayuka suna kwaɗayin abinci kenan abin da ya shi ne a gabatar da cin abincin kafin a bayar da sani saboda tsoron da zamanto wannan kada ya rufe ya hana mutum nutsuwa a cikin sani kana allah allah a gama dai a ci abinci shi ne ta abin kenan a gabatar da abincin sannan a gabatar da sani wasu daga cikin malikiya sun kai akan cewa ya kamata wannan hukuncin a gane shi kowace sallah ma'ana ba wai a keɓance wata sallah ba hukunci ne wanda ya shafi kowace sallah ce wannan ya zo ne a cikin sallar magariba ba wai ana nufin a taƙaita ba a nan idan abincin da yake ba lokacin sallar magariba ba gani shi bai shiga a suka ce a yi umum game duka sallolin sallan magariba ce ko sallar isha'i ce ta kowace sallah ce in dai aka gabato da abinci kuma ana da shawar abinci ana da buƙatar abinci yana abin da shi ne a gabatar da cin abincin sannan aini na tana da wata musamman hikima a cikin wannan shi ne abinda ake nema cikin sallah shi ne zuciyar mutum ta zamanto halarce shi kuma in ya zamanto haka idan ana buƙatar abinci to wannan yana shagaltar da zuciya sai ya juyar da zuciya ba tare da ƙasƙantar da kai ba ko kuma nutsuwa a cikin sallah da haka aka fi gabatar da ci abinci a kan shiga yin sallah don a bayar da sallar ana ma cikin cikakken tunani da halartar zuciya kenan ta nan ana iya samun hukuncin cewa dukkan mai sallah ya nisantar da dukkan abin da yake shagaltar da rai game da sallah abin da yake shagaltar da zuciya game da halartarwa da ma'anonin sallah karatu da askar da nafiloli wannan duk rukuni ne daga cikin wasu rukuni sannan duk abin da zai iya shagaltar da mutum game da wannan yanayin a nisantar da shi jamhurin malamai sun ce akan aza hukuncin gabatar da abinci akan sallah akan cewa wannan mustahabi ne kuma ita ce magana wadda take rajiha idan lokaci na da kunci na sallar magariba na sallar tafarilla in aka ce a gabatar da abinci sannan a yi sallah to lokacin sallar yana iya fita daga wurin malamai sun ce a kan cewa kenan a gabatar da sallar don a kiyaye lokaci amma waɗanda suka wajabtar da cewa nutsuwa a cikin sallah wajibi ne idan sun nuna cewa wajibi ne a gabatar da abinci a kan sallah wannan saɓanin duka da aka yi in ya zamanto rai na da buƙatar abinci rai ya ratayu da abinci amma in babu buƙatar wannan a gabatar da sallah a kan mi a kan abinci وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قام أحدكم في الصلاة إن ينكو ما أنا يتأيو أتكن صلى fala yamsahi hasa ma'ana kada ya rika wasa da ƙananan duwatsu haka suna sallah yana ta wasa da duwatsu fa inna rahmata tuwajibuhu saboda rahmar Allah na fuskanta shi in ya shagaltu da wani abu kenan ta ga wannan rahmar ma'ana ba zai samu imam rawahu al-khamsah bi isnadin sahih marawata biyar ne suka rawaito shi da isnadi ingantacce وزاد أحمد أحمد يا قال سوى واحدة أو دع wai wannan zuwa tsunkola guda ne kada mutum ya ɗauki wata wani ɗan ƙarƙara guda yana wasa da shi auda ko ku a bari yin haka kenan akwai ruwaya da ta zo da irin wannan sura wa fi sahihi ya zo a cikin sahih bukhari an mu'ayyib daga mu'ayyib nahwu ya zo da kwatankwacin shi da zai ta alilin ba tare da yani zawa da wata illa ba kuma da wannan ya zo da ta'alilin cewa fa inna rahmata wajib shi kuma alwari bukhari bai kawo wannan ba ina an karanta mai sallah ya rika wasa da tsakuwa ma'ana wadda take akan wuraren sujudansa daga cikin shi yana wasa haka kamar yadda haka an karhanta mutum ya rika shafa wurin sujudarsa na daga ƙasa in ya zamanto babu makawa yana son ya daidaita ne to ya zama to so guda in ya zama to wurin da zai su jira yana bukata a daidai idan sai ya shafa su guda nan ya daidai to hikima a cikin wannan shine abin da zo a cikin hadisi cewa ma'ana dan ya zama to rahamar Allah tana fuskantar shi a cikin wannan tsari wasu suka ce an hana wannan saboda jin tsoron abin ya kai shi ga wasan da zai sanya ya rasa nutsuwa a cikin sallar shi da haka an so ga mutumin da yake da niyyar sallah ya daidaita wurin sallar shi tun ma kafin ya fara sallah da wuraren su gidan saboda kada ya buƙaci wannan a lokacin da yake cikin sallah dan kuma kai shagaltar da tunanin shi game da wannan a cikin sallar shi jama'ar malamai sun ta akan cewa wannan shi ma an karhanta wannan ne ba wai haramun bane ba wa na aisha ta radiyallahu anha daga aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta قالت تتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة na tambaye manzan Allah waiwaye a cikin sallah hukuncin waiwaye a cikin sallah kala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan huwa huwa tilasun yaftalisu shaitan min salatil abd ko ai wani rabkanwa ne da shedan yake rabkanar da yake rabkanwa da shi yake rabkanarwa da shi min salatul abdi daga sallar bawa idan wani abu ne na rabkana da shedan yake rabkanar da bawa a cikin sallar wannan hadisar rawahu bukhari idan in kaga mutum na waiwaye a cikin sallah domin rabkanwar shedan ce ta same shi وللترمذي الرواية الترمذي عن أنس بن أنس وصححه كما يا عندنا yace iyyaka wa lil sifati fi salah ka shedin ka da waiwaya a cikin sallah fa innahu halakatun domin shi halaka ne fa in kana la budda in babu ma kawa sai an waiwaya to fa fi tatawwu'i in ma za a yi a yi shi ne a cikin sallar lafiya ko idan wannan hadisin na nuna mana an karhanta yin waiwaye a cikin sallah sai dai in akwai buƙatar haka in akwai bukata kamar jin tsoro ko kuma dakon maki to wannan ba a karhanta shi ba saboda abinda abu dawuda ya rawaito daga sahari sahal ibn hanzaliya yace an yi iqama a sallar asubahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga sallah sai yana waiwaye yana waiwayawa zuwa ga wata hanya saboda aka ce ya aika wani mahayi da dare wanda zai zai dafin makiya yana gadin makiya sai manzo Allah na jiba wajen ne ya ga halin da ake ciki na uku an karhanta yin waiwaye idan ya zamanto da kai ne ko da wuya kawai amma in mutum ya juya mai sallah ya juya gaba ɗayansa ya ba alƙibla baya to wannan ya zama haramun sannan kuma sallar shi ta ɓaci ya sa ibn abdulbar da ke cewa jamhurin malamai tsoro sun ta akan cewa waiwaye mai sauƙi wanda yake ba mai yawa ba bai ɓata sallah dalilin karhantawa yin waiwaye a cikin sallah saboda yana tauye ladan sallah don me saboda yana tafiyar da nutsuwa a cikin sallah da ta da fuskantuwar ubangiji allah cikin sarki kuma yana iya zamantowa dalilin da zai sa a kau da kai game da allah da kuma alƙibla wacce aka umarci mai sallah ya fuskance ta a lokacin da zai sallah kuma shi wannan waiwayen na daga cikin makircin shekar ma'ana wata sata ce daga sallar bawa da shekar yake ya zo a wasu ruwayoyi tsoratarwa game da yin waiwaye a cikin sallah waɗannan ruwayoyin sun bayyana cewa yin haka halaka ne ko salloli na farilla su ne mafi mahimmancin salloli da haka wajibi ne a kula a himmantu da su fiye da wasu wa an anas radiyallahu anhu daga anas yadda Allah ya tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza kana ahadukum salah in faɗayen ku na cikin sallah ya sani fa inna hu yunaji rabbahu shi ko yana ganawa ne da ubangiji in ko yana wa ganawa da ubangijinsa fala yabsuqanna baina yadayhi kai yayi kakin majina a gaban shi wala an yaminihi ko kuma yayi a damansa wala ki an shimalihi in zai yi yayi a hagu ta ta qadamihi ko kuma ya yi ƙarƙashin diddigan ƙahuwarsa kada ya yi a gabansa ya tofa a gabansa ko kuma a damarsa sai dai ya tofa a hagun ɗinsa ko kuma ƙarƙashin ƙahuwarsa mutabakun alayhi bukhari da muslim wa fi riwaya ta awatar waya auta ta qadamihi ko kuma ƙarƙashin diddigan ƙafarsa nan sallar farilla ko ta nafila wurare ne na ganawa da Allah da kuma saduwar bawa da ubangijinsa ko fata ala cewa bin salata da zikiri sai da sallah ma'ana da tunawa ne da haka kenan baya da baya dacewa da sallah ya tofa kaki gabansa saboda yana ganawa ne da ubangijinsa kamar shi akwai ubangiji idan ya tuha kamar ya tuha wasu وعن انس رضي الله عنه قال اذا انس يدعى الله سبحانه ليش يشي قال يشي قال يشي كان إرام لعائشه aisha ta kasance tana da kashmir radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta satar bihi janiba baitiha da ta suturce wani bangaren ɗakin ta da wannan kashmir ko فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي سيدك أميطي أن إرامك هذا ma'ana ki shaye mana wannan kashmir din naki fa innahu la tazalu tasawiruhu yace hotunan da an jikin wannan kashmir din ba su gushe ba ta ali guri fi salati suna fito mini ma'ana suna bujiro mini a cikin sallah cewa suna ɗauka hankali na a cikin sallah rabu bukari imam bukari ya rawaito shi wattafaqa ala hadithiha sun yi ittifaki akan hadisin tafi istati an da ambijaniya abi daham a cikin istar ambijaniyati abi daham ko وفيه أتقي ثيابه cewa fa innaha alhatmi an salati wannan kashmir din da hotunan da suke jikin kashmir din sun shagaltar da ni game da sallah ta to ba abin da zai shagaltar da mutum sallar shi ya kamata ya mutum shi na wannan hadisin na nuna mana ana son a nisantar da duk abin da zai shagaltarwa ga sallah abin da ya fi da mai sallah shine ya nihi wurare waɗanda babu ababen da suke shagaltar da shi a cikin وعن جابر وعن جابر بن سمرة daga jabir ɗan samura radiyallahu anhu ne da Allah ta tabbata a gare shi kare kare rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yantahi yanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama lalle ne wasu mutane su hadu waɗanda suke ɗaga kallon su zuwa sama fi salati kuma alhali suna cikin sallah aw la tarju ilayhim shin ba su jin tsoron idanun da suka ɗaga sama suna kallace kallace idanun ya zama tun kuma sake dawowa a wajen su ma'ana sai su dawo suna misali rawa musulun da wato shi walahu walahu daga musulun an aisha daga aisha radiyallahu anha da Allah ta bauta a gare ta قالت تكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما دا الله صلى الله عليه وسلم أنا cewa لا صلاة بهدرة طعام باب صلى idan an halarto da abinci wala huwa yudafi'uhu al-ahbathani ko ko shi mai sallah idan ya zamanto azamtan nan guda biyu sun mace shi bayan gari da bawal in sun mace mutum ba a wannan lokaci ya kamata ya sallah ba kawai babu nutsuwa sai ya kawar da su sannan ya zo ya samu nutsuwa haka idan ya zamanto an zo da abinci kuma ana da buƙatar abincin to a wannan lokacin ya kamata a gabatar da sallah ba a gabatar da abinci a kan sallah saboda duka dai abin da ake karantar da mu nutsuwa a cikin sallah shine asalin ita sallah kuma shine rayuwar ita sallah wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره دعا الله ثبت الغريش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من دعا الله ياتي التثاؤب من الشيطان حمى نادق الشيطان فاذا تثاءب احدكم in ɗayanku na hamma falyafzim da ya ƙoƙarin daɗe bakin shi mastafa a gwargwadon ikonsa kada mutum ya ha ya buɗe baki a'a ya daɗe baki saboda shaidan rawahu muslim wa muslimun wa tirmidhi muslim da tirmidhi suka rawaito shi wa zada sai ya ƙara cewa fi salati a cikin sallah a cikin to أنا لا أريد أن أسمعك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك